yau alhamis biyar ga watan zulfada hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da biyar ga watan biyar miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin muktasar khalid وبانت ولو بلا عوض نص عليه haka ne ya ce wa banat muna magana akan kulki wa banat ita matar ta nisanci mijin shika ya zama ba'ini kasan shika akwai raja'i akwai ba'ini ba'ini akwai ba'inul asgar akwai ba'inul akbar kulki yana daga cikin ba'inul asgar duk mutumin da zai saki matarsa ya karbi abu a hannunta a maimakon auren shi ba shine kul'i ba to yana karba shikenan wannan shikan ya tabbata a tsakanin su kuma shikan ba'ini ne ma'anan ba'ini babu raja'i ko yanzu yanzu suka sasanta da ita za a sake komowa to sai an sake sabon ɗaurin aure da sabon sadaki da ainihin alwali da siga da shaidu da komai kamar sabon aure shine ma'anan ba'ini raja'i kuma shikan da inda bata gama idda ba in ya ce ya dawo da ita shikenan ta dawo yawwa bayan akbar ko shi ne wanda ya kai shika uku sai an yi wani aura to shi ne anan ya ce wa banat walau bila iwabin nusa alaihi ta zama ba'ini in ya sake ta walau bila iwabin ko da ba tare da ya karbi komai a hannunta ba ba karba shi ne kuɗi ba to bai karbi komai a hannunta ba ya sake ta amma nusa an kafa nafsi alaihi akan kulki yace na sake ki shi kan kulki kaga bai karbi komai ba amma ya ainihin sake ta da sigan kulki din to wannan sigan da ya sake ta da shi da kulki ya kafa nafsi shikenan ta zama ba'i ta zama kamar ya karbi ainihin kudin kulki din a hannun ta ke wannan kenan au wato nan zai irgo mana shikoki wanda suke zama ba'i ne au ko kuma alar raja'ati ya sake ta shikan kul'in amma da sharaɗin raja'i ta ce zan baka kuɗi ka sake ni amma shika raja'i ya ce na yadda kawo ko kuma shi ne ya ce ki bani kaza zan sake ki amma shikan ba ba'ini ba ne raja'i sai ta yadda ta bashi ba dai ta bashi ya karba ba to yanzu wannan kalman ko kuma sharaɗin raja'ilin ba zai aiki ba tun da ya karbi abu a hannunta kulki ka ga hanya biyu kenan in ma ya karbi abu ko an ce raja'i ne ba zai zama raja'i ba wai ma bai karbi komai ba amma an ce kulki ne to shi ma ba'i ne mun gane kai ba'i malin fil iddati ala nafiha kaman idda ita matar ta ba wa mijin wani kuɗi bayan ya sake ta shi raja'i ba tare da karɓan kuɗi ba tana cikin idda ba ta gama idda ba sai ta ce ni yanzu in kana bukata zan baka kuɗi a maimakon raja'inka sai ya ce ya yarda ta ɗauko kuɗi ta bashi tana bashi yana karɓa yanzu ya tashi a leto ɗin raja'i ya koma baƙi mun gane kaga ire-iren baƙi ne ɗin kenan ba ka bai iha kamar mutum ya je siyar da matarsa an shiga matsala ne corona ji ake zuwa ko covid 19 an rasa yadda za a yi sai kawai ga wani ya zo kai wannan yarinyar fa yace kana bukatar ta ne ai baiwa ta ce kawai suka yi ciniki ya siyar mishi ana gama ciniki yana cewa ya siya shikenan tsakanin su shika ba'ini ya tabbata da mijin da ya siyar da ita yanzu ba zancen me hukuncin siyarwa mai ba wannan muke aya auren su yana sai da ita ta zama ba'i ko yanzu yanzu aka yi ai matarsa ce aika haka ba aka rusa shirki aka yi me to ya za ta koma ba zai yi ba wannan siyarwan ya nisantar da ita mun gani inda ai komai zai iya faruwa zai yi bayan an gama cinikin a ji labari ko iyayen ta su zo a tada magana ai waye waye a ce karbi kudin ka ya karbi kudin an rusa abin da aka yi komai to amma auren su ne ya zama bai au tazwijiha ko ya aurar da ita matarsa ce fa ya tafi yawon dandi kawai wani ya ganta mai arziki yana so kawai sai ya ce ai kan wata ce ka aura ka buga lissafi aka ba shi wajen miliyan biyar sadakinta ya aurar da ita to yanzu yana aurar da ita ta ga in matarsa ce aurar ko to ya hukunci wancan auren ba shi muke magana ba ya auren su shi ta zama ba'i yanzu daga an ji a ce kai to ya za ka yi aure kan aure matar wa ai matar wanda ya ban yadda ba kaza an zo an rusa an karbi kuɗin shi an bashi za ta koma ba zai yi ba ba dai ya aurar da ita ba yana aurar da ita ta zama baƙi to wannan kenan wal muktaru amma magana abin zaɓi a wajen imamu lukami wannan abin da muka faɗa ɗin shi ne abin da mazabin malikiya take kai duk wanda ya sai da matarsa ta saku baƙi duk mutumin da ya aurar da matarsa ta zama baƙi wannan shi ne hukunci a malikiya amma akwai akwal a cikin malikiyan ma to a cikin akwal ɗin wal muktar maganan da imamu lukami ya zaɓa magana abin zaɓi a wajen imamu lukami shine nafiyul luzumi kore wannan luzumcin ba inancin dan siyarwa ko dan ainihin aurarwa dan mutum ya aurar da matarsa ko ya sai da ita a wajen imamul lukami a maganar azabi abin da ya zaba a cikin maganganun malamai shine cewa wannan ainihin shika bai luzumce shi ba aha shine yake a nafiyul luzumi fihi ma cikin wannan biyun fa wayancan hukunce-hukuncen suna nan a tabbace wannan biyun muke magana wajen bai'i da wajen tazwij wadalaƙin hukuma bihi hakanan mace tana zama ba'ini da duk shikan da alƙali ya hukunta duk shikan da aka raba auren a kotu to yanzu wannan auren ba'ini ne ko da sun da sun sasanta ba damun komi in ana so ma in shikan bai kai uku tsakanin su ba yan sake sabon ɗaurin aure da shaidu da siga da komai kamar sabon aure kamar irin shika wanda aibi yasa aka ainihin raba auren ko kuma ainihin aibi yasa ko duk dai wani dalilin da yasa aka raba aure inda kotu aka raba to wannan shikan ba'ini ne sai dai wa'annan guda biyun da za ku yi yace me illa li ila'in sai dai idan ila'i ne ya sa aka raba aure ila'i mutum ne ya ce matarsa daga yanzu zuwa lokaci kaza ba zai ƙara saduwa da ita ba sai lokacin ya wuce lokacin da ya ɗiba kuma sai muka ga ya wuce wata hudu to yanzu ta kawo ƙara ta ce ba ta yadda ba alƙali zai kirawo shi ya ba shi wata hudu daga yanzu zuwa wata hudu in rantsuwa kai ma ka je kai ka fara rantsuwanka ko ma ya je ka zauna da matar ka zaman mace da miji daga nan zuwa wata hudu idan Allah ya kai mu wata hudu ta dawo ta ce ba abin da ya shi ma ya dawo ya ce haka ne to yanzu a nan idan baya son matar dole alkali zai sallame ta to irin wannan sallaman da ya ki dawowa aka sallame ta a ila'i to wannan ba baƙi bane raja'i ne gashi alƙali ne raba amma kuma shi raja'i ne sai dai shi ma raja'in ba irin sauran raja'i ba sauran raja'i idan mutum ko baya gari yayi waya yace na da matata ta dawo to amma shi wannan na ila'in shara'in raja'in shine sai ya sadu da ita kafin ta gama idda idan ko ko ya ce a da ita bai sadu da ita ba ta gama idda shikenan ta tafi wa usrin bi nafaqatin sai kuma shikan da talauci na ɗawainiyan mata yasa aka yi shi ya kasa rike matan baya iya cefane baya iya mata tufafi duk wani kudin haya ya kare ba shi da abin biya ta kure mar aka ɗibi lokaci aka yi abin ya gagara har ya kai ga alkali ya raba auren to yanzu shi ma wannan auren ba raja'i ba ba baɗini ba ne raja'i ne kaga shi ma alkali ne ya raba amma kuma raja'i ne shi ma kuma wannan raja'in ya sha bamban da sauran raja'i sauran rajayin mutum ya ce ya dade ita ta dawo amma wannan an sharɗanta ko an dakatar da rajayin zuwa ga samun wadatar shi yanzu misali ya rasa yadda zai yi duk harkoki sun albunan sun tsaya ya kasa rike iyalin shi alkali ya raba ba to yanzu kafin ya dawo da ita a ce ta dawo sai ya samu abin da zai mata ɗawainiya wani ya ji labari ai wani saboda tsabar yau din nan gashi wallahi har matarsa aka raba auren shi a kotu ya kira min shi kawai sai ya ce ba ni lamba account sai ya tura mar miliyan biyar ya zo ya nuna wa alkali gashi ta karanta ma ga miliyan biyar ce shikenan dole a damar da matarsa kwarai kuwa amma yana nan wani hannu kama na hannu kaman jiya kaman yau da zai ce a mai da ita ba zai yiwu ba sai a ce to in ka koma ma ai gidan jiya ne da me za ka rike ta yauwa to wayannan su ne kadai shikan da za a raba a kotu kuma a ce rajabi ne ba ba'ili ba لا إن شرط نفي الرجعة بلا إوب لا بايا زما بائلي إن شرط idan an sharɗanta nafiyur raja'ati kore raja'i din bila iwadin ba tare da karban komai ba ku fahimci zancen a baya mun ce in dai ya karba ko ya ce raja'i ne ma ba'idi ne kuma muka ce ko bai karba ba in ya ce kulki raja'i ne ba to nan kuma gashi bai karbi komai ba sai ya sake ta da sharaɗin ba komi ko sharaɗin iyayen da ne ta sharɗanta ko ita ta sharɗanta ko shi ya sharɗanta wannan sharaɗin ba zai amfani ba aka ce to fa za mu ba ta yan amma duk ran da ka sake ta ko shi ka ɗaya ne ba za mu miyar ma da ita zai ce ya yarda kaga su suka sharɗanta kore da ji'i ko kuma shi ne ma aka ce ka cika sakin ma ya ce wallahi wannan kan Allah da ba zan sake ta ba in ji har na sake ta ma ko na da na ce na da bai kar kuma ita suka ci haka ne eh aka bashi to duk da haka in ji ya sake ta ba tare da karban komai ba shi ka rage ne saboda ka'idan musulunci duk mutumin da ya saki matarsa in ji raja'i ne ba wanda zai mai da wannan raja'i ya zama ba'ini sai in ya bi hanyar da shi kan zai zama ba'ini shi kuma wannan kaga bai bi hanyar ba wannan sharadin ba zai amfani ba tunda sharadi ne wanda ya saba wa doka au dallaka au salaha wa aba ko kuma shi mijin ne idan an zo shi kankan kulɗi ba ita za ta ba shi kuɗi ba shi da ya zo ɗin ɗallaka wa'ada ya tanaji wani kuɗi sai da ya sake ta sannan ya ɗauki kuɗin kuma ya bata kaga kulɗi ya ita ce za ta ba shi ko shi da ya sake ta shi ya ɗauki kuɗi ya bayar to ba za ta ai duk shi kan da aka bada kuɗi kulɗi ne bayan cewa kulɗi ita ce take bayarwa yau kuma shi ne ya bayar wannan ba ainihin ba ini ba ne raja'i ne wannan kuɗin da ya bayar ɗin ba sunan shi kulɗi ba sunan shi mutu'a kenan aw salaha ko kuma ya sulhi da ita da ya sulhi da ita tana bin shi wani haƙƙi suka yi sulhin wannan haƙƙin zai ba ta kasan dama ya shi sulhi mutum ne yana bin ka wani haƙƙi sai kuka yi sulhi ka ce a maimakon haƙƙin ka kaza din nan in ka yadda zan baka abu kaza ba shine sulhi ba yana bin ka dubu ɗari biyar sai ka ce a maimakon dubu ɗari biyar ɗin kan ka yadda ga motar nan zan baka sai ya ce ya yadda kaga kun yi sulhi ka ba shi mota a maimakon dubu ɗari biyar to shi da aka baka kulla sulhin ya ɗauki kayan abin da suka yi sulhin ya bata yana bata kuma sai ya sake ta kaga ɗallaka wa'ada to shi ma wannan abin da ya bata ɗin ba ainihin bata zama ba'ini da wannan ba saboda wannan abin da ya batan ai kaga ba ita ta bashi ba shi ya bata kaga kuma sulhi suka yi sulhin da suka yi daban shikan da ya mata daban wannan sulhin ba zai shafi wannan shikan ba mun gane to a nan ne wannan na ƙarshen sada ɗin malami ya ce wahal mutlaƙan wai shin sake ba ƙayyadewa ne ko wannan abin da ya bayar ta ɗin sulhi nan ya yi da niyan kulɗi ko bai yi da niyan kulɗi ba sun da an yi da sunan sulhi shi kenan au ko kuma illa an ya ƙasidar kul'a sai in wannan sulhin ya yi ne da niyan kulki a nan ne zai iya zama kulki shine tawila ne yanzu misali da suka zo suka yi sulhi tana bin shi kuɗi naira miliyan ɗaya ya ce in kin yarda zan baki motan nan a miliyan ɗayan nan sai ya sake ta kuma ya bata motan ba mun ce shi kenan ba abin da ya shafi wannan shikan da wannan ainihin sulhin ba to wasu suka ce mutlakan ko ya bata da niyan kulki ne ma ba zancen kulki wasu kuma suka ce a'a in dai har ya ba ta da niyan kulki zai zama kulki saboda me saboda ai ba mamaki idan an lissafa wannan motar ba ta kai miliyan ɗayan ba ko ba mamaki da zai kai kasuwa motar nan ba za ta kai miliyan ɗaya ba ta karɓi mota a maimakon miliyan ɗaya kaga ɗan kuɗin da ya ɗauru a kai ɗin ai ka kamanta ba shi ne saboda haka in dai ya da niyan kulki kawai kulki ne akwai kaulin da suka nuna haka shi yasa yake tawila ne kauli ɗaya suka ce tunda an yi da niyan sulhi kawai mu dilakan ba kulki bane kauli na biyu suka ce a in je da niyan kulki ne yayi wannan sulhin to kawai kulki ne mun gane to wannan kenan wa mujibuhu me wajabta kul'in wane ne yake da haƙƙin sai ya yadda ai kul'i yake zaujun mukallafun mijin da yake auren matar da ake so a yi kulɗin kuma ya zama mukallafin balagagge ne mai hankali to duk duniyan nan ba wanda ya sai kulla mar kulɗi sai ya yadda shi ne zai wajabta kulɗin shi ne zai yadda da a yi kulɗin sannan kulɗi ya tabbata tunda ai kamar kul'i din kamar bai'i ne ai yanzu misali aka ce wannan kayan mallakan ka ne to yanzu duk duniyan nan ba wanda ya zai zo siyar da wannan kayan sai in ka yadda ko sai in kawo jarta shine mujibu zawjul mukallafun sannan shi wannan miji balagagge mai hankali din walau safihan ko da wawa ne zai iya kulla kul'i kuma in ya kulla kul'i aka yi ciniki aka bashi kul'i yayi aure yaron in ka ca to ya zuwa wa sahu sai mu ce to ai shi sahuhun kan ya saki matarsa kyauta ma ba ta saku ba balle kuma yayi da kul'i saboda haka min babi aula ma har sai da ya karɓi wani abu ya saka saboda haka ko sahuhu ne ya ya karɓi kulki hannun matarsa in dai balagagge ne mai hankali kulki ya yi an waliyu sagirin kaga ya ce mukallafin ko kaga mafhumin magana wanda ba mukallafi wani ma zama yaro karami ko ya zama mahaukaci ko an waliyu sagirin ko kuma idan yaro ne bai balaga ba to yanzu waliyin shi shine yake da daman ya kulla kulki ga auren wannan yaron yaro ne karami an masa aure sai aka duba aka ga gaskiya auren nan ba zai kyau ga yaron nan ba ya za a yi kuma in ya sake ta kyauta gaskiya an cuce shi su ma gidan yarinyar suna neman shi kan yanzu baban shi ko wani ainihin mai gidan shi bawa ne ko ainihin wasiyin shi ko alkali zai iya kulla kulki sai a ce to shi ke yanzu nawa za ku biya a raba auren sai a yi ciniki su biya sai a raba shine waliyu sagirin aban ausayi da shi walin yaro ɗin, in ma baban yaron wa in ma mai gidan shi idan yaron bawa ne, au gairahuma ko waninsu idan yaron ba bawa ba ne, kuma baban shi baya raye misali ai zai yi ya sa shi a hannun wani a matsayin wasiyi ko yanzu wannan wasiyin zai iya kulla kulli ko kuma ba sa shi a hannun wani wasiyi ba amma kuma akwai hukuma alkali alkalin ya duba akwai maslaha zai iya kulla kul'i da shi wannan yaron a karbi kuɗi a ainihin sallami ita wannan matar shine aban aw sayyidan aw gairahuma amma fa la abu safihin yace banda uban sahu can ba mun ce sahu zai iya kulla kul'i ba to banda baban sahu wai shi din dolo ne matar tana ta cutan shi yana ce fa ne ba ta abinci me shi kenan wai gida aka yi shawara aka ce gaskiya wannan abun ba zai yi ba in kuma aka ce a sallame ta kyauta gaskiya sun cuce shi sai yau zauna su ce to nawa za ku biya ba gaya wa wawan ba to kun ibe ba saboda ba ma ki gaya ba da ce shi yana son matarsa bai wa duk cutan da kuke ga tana mar din watakila tana siya mar sa alewar madara su wani waye waye su wani dan kamoniya su me me ku ne ba ku sani ba saboda haka dole sai ya yadda yawwa sai an gaya mar kasancewan kai ne baban shi shi sawu ne baka da daman ka kulla mar kulki bai ta ba wasa yi dubalikin haka nan banda mai gidan balagagge ka san in kana da bawa kana da daman ka hana shi aure amma in ka yadda ya aure kuma baka da daman sakar mar mata mun gane dama ka ba shi ya aure sai ka ga dama amma ka ba shi dama ya auren to kuma ka saki matar baka da wannan ake shi zai saki matarsa to yanzu sai wai bawon ka ne yanzu ga yanin damuna ta kama bawon nan baya son aiki ne saboda haka kuma yanzu an sake ta kyauta kawai ku kawo wani abu ba zai yi ba dole sai in ya yarda shi bawon in bai yarda ba ko kai mai gida ka kulla kulki bai yi ba wani faza kul'ul maridi mara lafiya in ya kulla kulki da mace kul'in shi ya zartu kasan mara lafiya in dai ciwon shi din makuf ne ma'ana ciwon da ake ganin alamun mutuwa zai ba zai tashi ba to a wannan halin bai halatta ya saki matarsa ba a wannan halin bai halatta ya aure ba to idan ya yi ba kamar yadda in ya saki matar za mu ce shika ya yi haka nan idan ya kulla kulki ga matarsa matar mara lafiya ce ciwon sa ana ganin ba na tashi ba ne a hakan sai kawai ko ita ta nemi shigan ko shi ne ya nuna mata cewa ni fa yanzu da za ki bani dubu ɗari biyu ma zan iya sallama haka ne mai gida ya kawai ta sai da yan gulagulan ta mai ta kamar kuɗi ya karɓa a maimakon auren shi to yanzu wannan kulɗin ya zartu amma fa gaji ta da kuyi wa wari hu duk lokacin da ya mutu za ta zo ta gaje shi ko ta gama idda ko ta yi aure tana jin alaji ya mutu za ta zo ta gaje shi in ma so yake karce gado to aure ya rabu amma gado kan sai ta gada kuma duna haban da ita ita kuma ana kulla kul'in nan tana karba gobe ta rasu ba zai gaje ta ba saboda me saboda shikan ba'i ne shika ba'i yana hana ka ka mukayyaratin kamar wacce aka ba wa zabi mijinta ne ba shi da lafiya yana cikin jinya mako wanda ake ganin ba zai rayu ba sai ba ta zabi to ni wance dai in kina ga za ki iya zama da ni bismillah in kuma kin zaɓi rabuwa shi kenan sai ta ce ta gaskiya ta zaɓi rabuwan ta tafi to duk da haka aure ya rabin amma in ya mutu za ta gaji shi wa mu mallakatin da kuma wacce ba wa aini ya mallaka mata lamarin aurenta duka ba fihi ai fi almarajil mako cikin rashin lafiyan da yake zama abun tsoro sai ya mallaka mata igiyan aure ya ce ke ni na ga take taken ki yanzu na mallaka miki igiyan aure in kina so ki saki kanki sai ta ce ta yanke igiyan ta saka aure ya mutu amma dole za ta gace shi wa mula'anatin haka nan da wanda aka yi li'ani ba shi da lafiyan ya ce wannan cikin ba nashi bane har aka je wajen alkali aka zo kan tabarmar rashin lafiyan ka ji fa dan rikici yana kwancan ya naɗa ainihin rantsuwan shi guda hudu ya ce Allah ya tsine mar in abin ƙarya ne kaza kaza ita ma ta rantse aure ya rabu amma in ya mutu sai ta zo ta yi gado au ahana sadhu fihi eh ban ji ba wa mulan yawa wa mulan minha da wanda aka yi ila'i da ita a ba shi da lafiyan ya mata ila'i ta kawo ƙara kotu alƙali ya ɗiba mar wata hudu wata hudun ya bai sari da ita ba alƙali zai raba aure ba to yanzu gashi an raba aure amma ya mutu sai ta gaci shi sannan wa mula'anatin kamar yadda muka faɗa gaba baya wanda ya wali ani au ko kuma ana sadru ta karya mai rantsuwan ku fahimci zancen ba kaga wayannan abubuwan duk kusan shiganta wajen ta yake fitowa amma duk da haka ba zai hana gado ba ka gane ana sarhu ta karya rantsuwan shi kan shi ya ce mata wance e daga yau birnin da kika ƙara zuwa unguwa kaza a bakin auren ki sai saku ana nan ana nan sai da ya kwanta rashin lafiya ana ganin ba zai rayu ba kawai sai ta tafi unguwar tana zuwa ga shaidu ga komai ta tafi ta saku amma kuma birnin da ya mutu in ta zo za ta gaje shi shine ana sarhu ta karya rantsuwan shi kan shi hau ko kuma aslama ta musulunta ahlul kitabi yake aure ba shi da lafiya yana cikin ciwo wanda ake ganin ba zai tashi ba sai ya sake ta yanzu da ya sake ta ai dama ba gado tsakanin musulmi da kafiri ko kan ya mutu sai ta musulunta tana musulunta yanzu yana mutuwa za ta wuce gado ya gushe dama illan rashin ainihin musulunta ne au atakat ko kuma ta yantu tana baiwa ne bai da lafiya ya sake ta sai aka yanta ta kafin ya mutu to yana mutuwa za ta gaje shi yanzu misali ka ba shi auren baiwarka suna tare suna tare shekara da shekaru kawai ya kwanta multi biliyoniya ko triliyoniya ne kawai sai ya sake ta sai ka ji an ce alhaji yana ganin asibiti ana ganin ba zai kai kashe na yanta wanke kwarai kana yanta ta daga yantawa ya jara ya ja numfashi ya mutu sai ta yi gado mun gane au atakar au atakar ko au atakar au tazawwajat gairahu yace kai ko ta auri wani shi tana gidan wani miji sai ta ji labarin ai tsohon mijin ki din nan wanda ya bar layi din Allah ya rasu eh ta zo ana kuka tana guda ta ce ba za a ma binne gawan ba sai an ba ta rabanta kuma dole a raba a bata saboda ya zama hakinka ai mutum yana mutuwa ba sai ana iya raba gado kafin a kafin a yi jana'iza ko da yake an ce maunatul jana'a maunatul sadiyyi wajibi ne sai an ce to za ta yi to a yi lissafi a cire an cire sai a raba a bata gadon ta sannan ta tafi kafin ma a abin nan aha na kau da gani fa au me yace eh yawwa to a irin wannan tsarin yace wa warisat azwajan tana da daman ta gaji maza wannan ma bai da lafiya yana kwance ya sake ta wani mai lafiya ya aure ta shi ma ya kwanta ya sake ta wannan ma wajen maza biyar take dako kawai ta zo ta samu wani talaka ta ce in kana son arziki ka aure ni na kusa cin faragawa kenan kawai ta da aure kawai tana ce alajuwa ne ya fita ce shi kenan Allah ya kawo ta je a buga a bata rabanta ta zo wannan ma ko maza nawa ne duk za ta fice gado tunda kowanne ya sake ta bai da lafiya kuma ya mutu a cikin wannan ciwon aha ya ce wa wani zan azuwajen ba wa in fi ismacin ko da tana cikin igiyan auren wani maza biyar sun sassallame ta suna kwance yau ga gogon ya aure ta lahiyan shi kalau suna tare tana gidan wannan za ta ji wani ya mutu ta je ta karɓo gado kuma ba za ta yi ta kaba ba ta zo gidan mijinta wannan ma ya faɗi ta je ta karɓo faragawa ta zo gidan mijinta duk sai ta gaji wayannan mazajen a ce wai kyan wanci a naji ta za a ce gadon mijinta wani mijin nata mijinta na da wannan mijin yana nan a raye tana ta cin gadon maza tana kawowa haka nan abin zai tabbata wa inna ma sai mutsaya nan ko wa inna ma yan kaɗu bi sai haci alhamdulillah inda muka yi daidai Allah ka wa mu ladan shi inda muka yi daidai Allah za mu tsaya sai mai tambaya